الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا بيرغ وطن ربيع الأول a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 a watan turawa muna biyu ga watan goma shekara ta 2022 Allah ya kaddara muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu na littafin al'arba'unan nawawi a masallacin fada mai martaba sarki ubangiji Allah ya kare shi da lafiya da imani da mu baki daya yau za mu tashi akan hadisi na 25 alhadithul khamisu wal 20 hadisi na 25 ana bi dharrin radiyallahu anhu aidan shi ma na hadisin an karbo shi daga abu dharrin al-ghifari shi muka wuce hadisin shi a baya yau ma kuma hadisin shi ne shi yasa ya ce masa aidan har wa yau anna nasan من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أو ما تصدقون به أو أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم نعم وانا تفيك أن ذاك ترى أشري تمنا أقوة من صو صو صو هكا نعم hadisi na ashirin da biyar waye manajan speaker nan ne bai da lafiya waye mataimakinsa yauwa na hadisi na ashirin da biyar ya yi haka hadisi na ashirin da biyar an ta yayi yayi ya wato matsa kuma ana bi zarrin na'am ana bi zarrin radiyallahu anhu an karo hadisin daga Abu Zarin Allah madaukakin sarki yadda da shi aidan har wayo yace anna nasa min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam nasan mutane waɗansu jama'a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wannan haduwa suka yi a karan kansu suka yi mitin sai kuma suka dunguma baki ɗaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo koken ko kuma dai koken ne ya dace wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo ko kuma wasu sun faɗa ko wani ya faɗa sai suka mara mashi baya ba mitin aka yi ba ba kuma za su ga ɗaiɗai ko ba amma wani ne ya bijiro da maganar sai kuma suka mara mashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu dukiya sune ahlud dusur ad-dusur suka ce jam'u dasrin wa huwa malul kaseer jam'i ne na ad-dasru shi kuma aka ce ad-dasru ana nufin dukiya mai tarin yawa sai suka ce to ma'abota dukiya masu tarin dukiya zahaba sun tafi bil ujuri da duk wani lada da ake nema duk ladan da ake nema a duniya masu duɗi sun kwashe shi wannan hine fikihun sahabbai fikihun mu kuma hine ku ci anan mata a jago in an gabe kuɗe ka da an ce masa wai ku ci anan shi talaka yana ba wa kansa garanti a nan zai ci mai kuɗi shi ne wai zai ci a can su kuma fikirin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam masu kuɗin sun ci a nan kuma suna nema su cinye can ɗin tabbas sun ƙare da gaske su mai kuɗi garanti ne ya ci duniya kuma abin da yake ba su barazana shi ne lahirar ne ba suke su kwace ta kaka ya kamata a kawo koki ya ga mun fintinkau a duniya kuma a lahira ga mun fintinkau da damuwa a ciki da aka yi suka ɗugu wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce masu kuɗin nan sun kwahe duk wani lada da ake nema sai suka gaya manzan Allah ga fuskar kokenmu yusalluna kama nusalli suna yin sallah irin yadda muke yin sallah da masallacin masu kuɗi da masallacin talakawa duk ɗaya ne in na juma'a ne masallacin su ɗaya in na kamsu salawan ne masallacin su ɗaya wata kalma mai kuɗi ne ya gina masallacin yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu idan ramadan yayi yadda muke azumi haka masu kuɗi suke azumi yadda muke tarawihi haka suke tarawihi yadda muke tahajjudi haka suke tahajjudi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna yin sadaka ko suna yawanta yin sadakoki bi fuduli amwalihim da rarar da suke da akwai cikin dukiyarsu su dukiyarsu ta fi ƙarfin buƙatar yau da kullum da haka za su biya bukatarsu su ji daɗi sai kuma su abin da ya kamata a cikin dukiya wata ƙidan za kai buga-buga yadda za ka karya da safe to shi karin safen ya fi ƙarfinsa idan mutum biyar ne a gidan sai a yi abincin mutum goma a ci biyar a gida a rabar da biyar abincin rana ya fi ƙarfinsa abincin dare ya fi ƙarfinsa kai abin da zai samu a ranar zai iya biyan duk buƙatun gidansa kuma yawa wasu bai sa kuma a samu abin da za a kai banki a aji yasa ya ce wai tasaddaquna suna sadaka bi fuduli amwalihim da rarar cikin dukiyarsa yadda Najeriya ta tara rarar man fetur a da to haka masu kuɗi suke da rara an yi budget akan za a saida akan naira 200 hey cilla ya tafi 300 so nan abin da aka samu tsakanin 200 zuwa 300 ai rara ce ribar kafa ce to sai a ware ta daban to masu kuɗi suna da irin waɗannan rara a kullum yana da buƙatar dubu goma sai Allah ba shi dubu saba'in in ya yi ta dubu goma sai ya yi sadakar dubu goma sai aje dubu hamsin ya ƙara maka nisa to shi yana da wannan alfarma wata saddaku na bai kudu da amwalihi manzo Allah ji kokensu kuma kokensu haka ne sallah sallah azumi azumi amma suna da kuɗin sadaka mu ba mu da haka da ina suna su kuɗi suka tsere ma talakawa a babin sadaka sai manzo Allah ce to ga sadakoki da kuma idan kun yi za a rubuta muku ladan sadaka ko da ba kuɗi bane da za ku ɗauka ko bada sai ce awa laysa ashe ba haka bane qad ja'ala Allahu lakum Allah ya sanya muku ma tasaddaqu abinda za ku yi sadaka da shi ahe ko kuma tabbas ai Allah ya ba ku kuma abin da za ku yi sadaka da shi wannan sai ke karantar da mu a hadisin kenan sadaka ba iri ɗaya ba ce ko da mu manta a fiƙihu in mu zafi da fiƙihun hadisin sadaka kari biyu ce a iya samun sadaka madiyya a iya samun sadaka ma'anawiya sadaka madiyya ita ce ka ɗau ungurmin abu ka danka wa mutum a hannunsa ungurmi zai iya zamantowa kuɗi zai iya zamantowa riga zai iya zamantowa abinci zai taba a hannunsa ya ji shi akwai kuma ma'anawiya wadda ba kuma taba ta za a yi a ganta ba ita ce manzon Allah ya ambata musu to su idan sun bada wadda za a taba to ku ku bada wadda ba a taba mana kuma Allah ya ba ku irin wannan sai lissafa musu sai ce inna bi kulli tasbihatin sadaqa yace Allah ya sanya muku kowane tasbihi da za ku yi kuna da ladan sadaka a cikin shi yanzu mai kuɗi lokacin da ake hada-hada yana karɓa yana lalawa yana sa a jikai kuma sai ka zana kake subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah duk wannan tasbihin akwai lada a ciki inda bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa kowane takbiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ce sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa kuma kowane tahmidi shi ma akwai sadaka tare da shi fadin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa kulli tahlilatin sadaqa sannan kowane tahlili shi ma akwai sadaka a cikin shi fadin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi ma sadaka ce malamai suka ce waɗannan kalmomin guda hudu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah suka ce duk duniya idan ka ɗauke alƙura'ani to babu abin da ake ambatan Allah da shi sama da waɗannan kalmomin guda hudu kuma da yi magana a cikin alƙura'ani ya ce walbaƙiyatu salihatu khairun inda rabbika tsawaban wa khairun amala wata kuma fa wa khairun maradda ayon guda biyu ne ɗaya ta ce khairun amala ɗaya kuma ta ce khairun maradda albaqiyatu salihat ayyuka masu wanzuwa nagari wannan su ne mafi albarka a wajen ubangijinka kuma su ne mafi tsadar lada wa khairun amala kuma shine abin da yafi sawa mutum burin dacewa tsakaninsa da ubangiji so dimantar waɗannan kuma su ne suke sa mutum sa tsammanin kyakkyawar makoma yasa aka ce to duk duniya in ka dauke karatun alqur'ani da tadabburin ayoyin alqur'ani babu waɗanda suka kai waɗannan kalmomin guda hudu tsada sai manzo Allah ce to su ma sadaka ne subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illa Allah idan ka rike su to in Allah da akwai sadaka a cikin shi kuma an rike su ba a talauci kuma an rike su ba a tsiya kuma an rike su ba a hudaka in an rike su ba a ganin bayanka sai dai za ka ja sallah ko kana sahun gaba amma ba za a taba ganin bayanka ba Allah madaukakin sarki ya samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa amrin bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawan aiki shi ma sadaka ne wa nahyin an munkarin sadaqa hani ga mummunan aiki shi ma sadaka ne wani yana zaune ka ce da Allah ga wani yana neman ruwa dan karɓi butar maka ci ko masa a gidan wani ya bada karɓar butar a karɓo a kawa babba ko a kawa dattijo wannan ita ma sadaka ce fadar ka ga kai ka dauko ba wani karbi sadaka ce yara za su yi fada ka ce kai ko bari kai da ka gida kai da ka gida i hakuri i hakuri hani ne ga mummuna ko wannan ba a banza ba za a yi kana zaune a bakin titi ka gara za su yi fada ka raba su to akwai sadaka a ciki wasu sun taho masu zagi da mai gudu da mai gudu an yi kamar za a haɗu aka fasa aka ɗan yi zage-zage wani ya sako daga babur ya sako daga babur to a dala a yi haƙuri a huce kuma kai je ka Allah kiyaye kai ma je ka Allah kiyaye tunda dai ba a yi ba Allah raba wannan abin da za ka yi ba a banza ba ne na hayin an munkari hani ga mummuna sai ce sadaka ya ce wa fi buzi ahadikum sadaka ya ce a auren ɗayan kuma akwai sadaka buz'i kinaya ce da larabawa suke amfani da ita wajen mallakar tsirecin mace so wanda ya au samu mace ya koma gida sai mu'amala da iyalin shi to hima sadaka ne na ina kisan arna ko shi ma akwai sadaka a ciki wa fi buz'i ahadikum sadaka to wannan ita ce sadaka da ta ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mamaki wadannan duk ba abun mamaki subhanallah a rubuta lada alhamdulillah a rubuta lada ba mamaki allahu akbar lada ba mamaki la ilaha illallah lada ba mamaki umarni da kyakkyan aiki lada ba mamaki hani ga mummuna lada ba mamaki sai manzo Allah ke so ya ga musu babba abinda mumini zai yi ya tafi a fangan ko me kai lada ta kai har wajen matarka ta je wajen matarka ku yi mu'amala da ita yace akwai lada wa fi bubi ahadikum sadaka ina karhen jin dadi karhen hutu yace to hima akwai lada qalu sai suka ce ya rasulullah sai manzon Allah ayati ahaduna shahawatahu yanzu ɗayan mu ya je wajen bukatarsa bukatar shi ta kai shi ga matar shi ya biya bukatarsa wa yakunu lahu fiha ajrun kuma a rubuta masa lada kai abin yayi yawa ko ya kamata a rage eh wa yakunu lahu fiha ajrun ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajrun ɗayan mu ya je ma bukatar shi ya biya bukata ya ji daɗi ya gamsu kuma a rubuta masa lada manzo Allah ladan na masu imani ya yawa ya wuce iyaka qala sai manzo Allah ya musu to ga wani misali mana ara'aytum law wada'aha fi haramin ya kuke kallo inda zai sanya wannan sha'awar tasa cikin haramci yaje ne matar da ba tasa ba yaje ne mu karuwa yaje ne mu namiji dan uwan shi shine ara'aytu law wada'aha fi haram ya kuke kallo wannan sha'awar tasa inda ya samta ta a gurin haramci akana alaihi wizrun za a rubuta masa alhaki menene ansa za a rubuta ko shiru suka yi sai ce fa kadhalika idza wada'aha fil halal ce to haka al'amarin yake inda zai sanya ta cikin halaliya da haka kenan ka'ida tun kafin mu wuce duk inda aka samu abubuwa guda biyu ɗaya za a same shi ta hanya mai kyau ɗaya za a same shi ta mummuna in ka same shi ta kyakkyawa da lada in ka same shi ta mummuna akwai zunubi sai ke tafa kadalika wa ra'aha fil halali kana lahu ajrun to zai kasance yana da lada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan ne dan ya kwantar ma da sahabbai hankali kuma ya nuna musu kofofin yin sadaka da samun alkhairi a duniya ba sa tagaituwa in muka kalli hadisin a gurgurde cikin fiqhun da zamu fidda a cikin shi cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kyashi da hasada a tsakaninsu kyashin su da hasada da wanda ake yake kashin da wanda ake makashin kuma kowa lada yake samu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a hasada sai a cikin abubuwa guda biyu ko ɗaya daga cikin abubuwan shine mutumin da Allah ya bashi dukiya ya hore masa dukiya da yake kashe ta a ƙofofin da suka dace ka yi burin kai ma ina ma Allah ya baka irin kuɗin ka yi aiki irin nasa ko wanda ya fi nashi wani hasada mai kyau ce abin da ya kasu dama waɗannan sun mana fahimtun kawu ya za mu same su ya za mu tada su a kan hanya wani shine abin da ya kasu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan halin su ba irin namu bane ba su masu kuɗin kashewa suke wanda ba su kudin fata suke Allah ya ba su su yi irin wannan kisan saboda kar a je lahira suna rumfa daya amma mazaunin na bambanta amma ba mataranin wannan ba ko idan ana zaune a masallaci akwai wanda aka gane in aka ce sadaka ko za a ga an kalli ina wane yana nan wane yana nan wane yana nan to shikenan an gama kawai mutum bi uku aka lada an ɗauki wulahi aka lada zai sa ya sa ya sa shikenan to an gama sai gobe da an sake magana hai su meka su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba gasa suke ya za a fidda shi yasa su kuma wanda ba su da hidin suka damu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo taimako wani sananniyar kissa ce Abubakar ya tattaro kusan duk abin da ya mallaka ya ce gashi Umar ne je gida a zuciyarsa ya ce in Allah da na wuce wannan dattija ya tsaga dukiyarsa gida biyu in miliyoyi ne fa ya dauko rabin miliyoyin ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli ta abubakar ya ce to ni in dai daga wannan ne na daina wahal da kaina wannan dattijan ya wuce an yi haka yana rayu kuma an yi haka bayan mutuwarsa ita ce kisa da na bada ina ji a karatun al'adabul mufrad ko bayan sallar asubahi zai ga abubakar ya yi gabas daga masallaci ba zai koma gida ba sai yake bin shi a baya wannan yake sa duk abin da kake a rayuwa kar kai tsammanin ba a ganin ka ana ganin ka kuma an san me kake yi umar sai ya bi abubakar saddiq sai ga ashe gidan wata tsohuwa ce makauniya in ya fito daga sallar asubahi baya koma gida sai ya je ya mata shara ya dan guggoge mata abin da zai goge mata ya gyara abin da zai gyara ya kawo dabino ya bata da dan abin da za ta dan yi bukatun wannan ranar sai ya tafi ranar da ya leƙa ya gani cewa tabbas tsohuwa ce yake mata hidima da ɗawainiya da komai da waye an wuce gurin sai ya sa kwakwalwarsa cewa to wannan mutuma sai ubangijin da ya yi shi da ya mutu sai Allah ya kaddara abu umar shi ne zai zama to khalifa yana cin mulki washe gari da safe bai manta ba ya ga abin da magabacinsa yake to ni ma zan dora ni ne dora daga inda na baya tsaya sai na yi sallah asuba shi ma sai wuce gidan wannan tsohuwa duk abin da ya hangi abubakar siddiq yayi sai da yi ya dauko wannan dabinan ya mika wa tsohuwa tana sawa a baki sai na tace masa ya mutu tace wace wa tace abokin naka yace dan Allah ya kai kika gane tace ai bai taba bani dabino ba sai ya jika hi ya tauna yayi laushi sannan ya bani yace wallahi laqad at'abta man ba'daka yace wannan mutumin yace duk wanda biyo bayan ka wallahi ya gaji ba zai taba kama ka ba ina ake cewa to taka sawun gani akwai wahala so yanzu a ce kana dauke da nauyin duniyar musulunci amma akwai tsohuwa da dabinan da zaka sa a bakin ta he ka tauna ka bata wallahi ka kalle su da shugabanni yanzu akwai aiki kuma fa mai wannan aikin da yake tafa shi fa ba yadda tabbas akan aljanna sai ya ji dukkanin kafafun sun tsallake a dangarma in ɗaya tana ciki ɗaya tana waje ita wallahi da sauran aiki da sauran gumi sai ya ji ɗaya ta biyo ta ta faɗa shine nake da tabbacin na shiga fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun so irin wannan sadakar fa ita ce suke kallo ba wai sadaka ta naira biyar naira ashirin naira goma ba na ya faɗa ce ba mu iya sadaka ba in dai garin nan ne da kuma irin irin irin garin wannan ba a iya sadaka ba sai a shekara ana neman taimako a masallaci in Allah da ba za ka taɓa taimakon taimakon na haura dubu saba'in ba ɗari hudu dubu da ɗari uku dubu da ɗari biyar dubu da ɗari wa hikke nan ba shi abin da za a samu in ai aljanna a gyaɗa kai muna nan tafi aljanna kai mun ko ita kuma Allah ta yi lantana lulbirra hatta sun fi kuma ma tuhibbun wallahi ba za ku taɓa samun aljanna ba haka Allah ya ce ba wanda zai samu aljanna hatta tun fi kuma ma tuhibbun sai kun bada abin da kuke so in dai kaga ka samu aljanna to wata rana ka bada abin da ka fi so a dukiyarka wannan ka sa a ranka ko kai ne tungulin to wata rana sai ka duba abin da ka fi so ka bada wallahi sannan ka bada tukuicin aljanna in dai baka taba yi ba to kai tambayi kanka har yanzu ka ga kanka banda kai a aljanna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba mu baki yanzu kai saurayi ne ka tara kai kuru eh kai fata dinki na ketare ni kana hutu a wani abokin kai kalla sai masha Allah kana kuma gida sai ji ke ce da Allah wannan rigar nake so ka tuno da cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu kamar sille na iko da hular da rigar da takalmin da agogon da shiraren da ka fesa mata dukkan hada ka bada to ran nan ka bada sadakin gidan aljanna saboda ba mamaki wannan rigar ita ce kura a garken to da kura ta fita insha Allah ta cinye zunubi tare da zunubin ka za su fita insha Allah ta shiga gidan aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan ayar lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sabi manzon Allah ya duba ya ce to duk duniya ne yake da akwai sai ce garnata ce bai ruha bai ruha gona ce da Allah ya mata albarkar dabino da ruwa mai dadi duk madina ba mai dadin ta yadda kasar ruwan gabasawa a da haka take idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin kishi can za a je a dauko masa ruwan a turara shi a salka yayi sanyi a zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa ne mai dadi mai tunawa mutum aljanna wannan sahabi da ya juya ya juya ya juya ya kalla sai ce to ai ban da dukiyar da nake so ta tsaya mun are kamar wannan sai ce manzon Allah ina baka shaida na ba wa Allah madaukakin sarki wannan gona tunda ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu so irin wannan ciyar fa ita ce ta tsone musu ido ba wai naira biyar sama kaho ba naira goma naira ashirin wannan noman sadaka ce yara ma suna yi wallahi ana bayar dan firamare kudin makaranta naira goma ya fito ba almajiri ya fito ba makaho wallahi ana yin sa to karka yi tsammani yanzu kana da miliyan goma dan kana ba almajiri naira biyar naira goma ka tsamka sadakin aljanna kake badawa kai da gaske lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Abdurrahman ibn Auf wata rana ana tsananin yunwa ya fita ya fatauci ya dawo garin madina ana sauke kayansa fatake suna tsayawa a kan kayan saboda dama kaya ne kana tsaye riba aka ce an saya ya ce a'a allinka ya ce a'a allinka sau biyu ya ce a'a allinka sau uku ya ce a'a suka ce to wallahi duk duniya ba mai iya linka ya ce ina da wanda zai linka yace akan wannan sai babu yace wallahi da akwai a ƙara suka ce wallahi mun tsaya kuma duk duniya ba mai ƙarawa ka sayo abu naira miliyan 30 a saya a ran nan miliyan 120 a baka riba sau uku kenan ko 30 30 30 din riba ce kuma na san haka ka sayo suka ce duk duniya ba mai ƙara yace wallahi da akwai yace ne mun yi ciniki da Allah madaukakin sarki zai linka sau 70 idan za ku bada ku dauka ta wala ba za mu iya ba sai dai Allah ya ce to na baiwa Allah ne inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sai wa masu imani da kawunan su da dukiyoyin su cinikin cewa suna da aljanna masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba akalla sau 700 kenan ko ni na ji sau 70 ko yace to ina da wanda zai saya sau 700 yace saboda duniyar musulmi suna cikin kunci da takura ce na ba su haka aka dauka aka rabar da dukiyar kyauta a garin Madina wannan tarin dukiyar da yake da akwai in fa za a fassara dukiyarsa a yanzu wata kilsa mai yake da dan gote amma wasu malamai suke cewa he da shekaru bai fidda zakka ba shekaru saboda dukiyar za ka ga tayi tsiri ya fi kowa kuɗi amma ya tashi kyauta kusan komai sai ya bada sai ya dawo da shi da kowa kusan kafaɗa su ɗaya amma kafin a yi wata uku ya sake harbawa ya sake fin kowa kuma sauran Allah ne kullum yana da mala'ikan da yake cewa mana ƙasa malun min sadaka Allahumma a'ati mumfiqan khalafa Allah duk wanda ya bada Allah ka mai da mashi wallahi kwana kwanan da wani bawan Allah ya kira na awa ya ce malam kiran ka ne ne maka albishiri ya ce wallahi waɗansu yara ne suka zo wajen mahaifiyata kuma yace na san abin da suka zo nema kuɗi ne ɗan makaranta ne yace abin da nake da akwai iyakarsa kenan yace a takure yace haka na ɗauka na bada yace wallahi ba ma taɓa tsammani a zuciyata ba Allah zai mai damu yace sai na bada yace ina badawa ɗan tsakanin yace wani kuɗi da na manta ya fita daga lissafi aka kira ni awai aka sai gashi zo ka karba to Allah madaukakin sarki ne ba za ka taɓa bada bai kyale ka in ka yafe a yafe maka in ka bada a bada maka wala akwai wani bawan Allah aka ce shi abokinsa ne ya fada cikin kangi na talauci abin da yake bin sa a kudin Najeriya ka iya cewa naira miliyan 30 yace wannan abokin nasa har kin faduwa yake da shi ya kira shi a waya ya ki dauka in ya je gida ya gudu in yayi kaza sun ki haduwa ya ce wane yana nema ya lalata abokan takarmu saboda wannan kudin da nake bin sa ranar kawai buga masa waya yana buga waya yana mutum ya dauka ya ce wane dan Allah kai hakuri zan baka kudinka ya ce na kirawo ka ne in tabbatar maka wannan kudin tsakanina da Allah na yafe maka shi abin da yake gani da wannan kudin ya shiga tsakanin su gara a riƙe abokan takai ce na yafe maka ya ce wallahi ina ajiye waya ni kuma ana kira na daga kamfanin da muke mu'amala shi ma suna bin sa baki shi ko abin da ake bin sa sama da naira miliyan 600 aka sai an yafe mai rabi miliyan 300 ya dauka kyauta sai ta ashe dai abin da Allah ya faɗa gaskiya ne in ka bada akalla alinka maka sau goma sai ya yafe miliyan 30 zan yafe masa miliyan 300 yasa in Allah ya faɗa wallahi mujarrabi mai maganin gargajiya ne sai ya gwada sai sai maka mujarrabi ne hi Allah tabbas ne ba shakku a cikin na ubangiji so irin waɗannan sadakar fa su talaka suke gani hi yasa to in dai mutum yana bada miliyan 30 yana bada miliyan 300 yana sai rijiya ya bada a ce ka je kai duk abin da kake so an baka aljanna haka fa aka Usman dan Affan mutane sun takura akan ruwa ya sai rijiya kuma aka sa mafi ina tsadar kuɗi ya biya ko ba hudu ya ce rabi zan sai da maka ya ce to na sai rabi kasan bai hude mugu ne ya ce na sai rabi umar ya ce to ya zami ya ce yau ka ɗauka gobe in ɗauka ya ce an yi sai ya dace jama'a na sai rijiya rabin shaya tawa rabi tawa na rabi duk mai son ruwa fi sabilillahi ya zo a rana ta ɗauka mai kuɗi ya jira gobe sai ya saya an ƙare ai saboda haka mutane suka ce to ai waye banza don haka da yake da bakin ɗauka kowa sai suke gidansa sai a ajiye har na gobe bai wuce zama bakin rijiya ya zauna tun daga farko har ƙarshe har dare ban mai siya bakin usman yana zuwa daga sallah sai a fara layi da an kwana biyu ya gasa to ai hirin da sabai masa asara kawai gadi ne shi a musulmi sai ta kawo abin da za ka kawo ka ɗauki rabin ya kawo ya bashi za a tafi yaƙi ya ba da kusan raƙumi ɗari da duk abin da za a ɗauka a kan raƙumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Usmanu dan Affan duk abin da kai to Allah ba zai tuce ka ba inda za ka kama mutane kake kashewa kana cin namansu ita wala ya dahiga aljanna ma barra usmanu ma fa'ala ba adad ya ko menene inda usman zai ba zai cutu ba da haka da aka wai kisan sama haka yake faɗa ce ina haɗa ku da Allah ba ku san ba cewa a kaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da nayi na sha ce ina haɗa ku da Allah kun sani ko ba ku sani ba suka ce na sani mun sani ita kuma kuke tuhuma ta har za ku kashe ni amma da yake hidan ya hau kansu sai da suka kashe Uthman ibn Affan nana Aisha bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya idan Usman dan Affan idan Abdurrahman ibn Auf ya je kasuwa ya dawo yana shigowa garin Madina sai duba dukiyarsa ya duba wannan raƙumin ya zo da kayan abinci da kuɗi da dukiya da cikwi da wane ne sai ce wannan nana na Aisha ne wannan nana na Hafsa ne wannan na Zainab ne wannan na juwairiya ne kowace mata sai an tura mata abinda za a bata sai ya rike ta tsawon shekara ba ta nemi abinci ba ta ce haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da zai rasu haka ya gaba ne ce kada ku samu damuwa dan aljanna zai rike ku a bayana kuma haka aka yi matan manzan Allah haidai ka da suna ɗaukar zinari da azurfa suna sadaka da su a cikin dukiya da kuma dan afani yake azurhama dan hukun yake ba su so irin waɗannan kyaututtukan da sadakan irinsu ne suke gafa a kansu da aka suka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane suna ba da irin wannan kuɗin dan Allah ya zaka yi tsammanin zaka kama su an ce mutane ana annoba sai ka ce din na dauke musu abin da suke cikin halin damuwa gidajen su ya rushe sai ka ce a gina musu babu kaza sai ka ce ayi ai ko yanzu ne ba za a kama ka ba za a kama ka ba dan haka matsalar ba ta goma bace ba ta ashirin bace ba ta talatin bace ba in za mu gyara halinmu a wajen sadaka ya kamata mu gyara in za mu gyara halinmu a wajen taimakon addini ya kamata mu gyara har yau ina faɗa babu abin da yake shan wahala a wurarenmu irin addini wallahi na ji wani masallaci na tadda abin da aka rubuta abin da yake cikin akawun na kalli lambobin na gansu rusutu na tsaya da tashi ne wai ido na ne ko kuma da gaske ne mallakar masallacin ne sama da naira miliyan ɗaya masallacin hamsu salawat sun tara abin da ake bada cikin masallacin dugarin nan ina ba da tahaddi ba masallacin da yanzu in ka kwankwasa suke da naira dubu ɗari a cikin akawun ɗinsu duk masallacin haka na faɗa ba inda akwai kuma da Allah wani su taimake mu ga wani ta daga hannu a baya kuna da akwai naira dubu ɗari ba su amma kuma ba mamaki akwai masallata ɗari a cikin masallaci kuma kowa na ɗaukan sama da dubu talatin da dubu arba'in ana albahi mu ne mun iya sayan shinkafa mun iya sayan taliya mun iya sayan makaroni ba laifi hima rukan gida wa fi abuna wa hatta ba ta da alfi fi murati sadaka abinda ake sa a bakin iyali ma sadaka ne amma ya kamata kar a manta da masallatan Allah madaukakin sarki kar a manta da masu hidimar masallatai da malaman islamiyoyi kada da kamantawa da su masu shan wahala malaman islamiya eh suna shan wahala banda su a sadaka banda su a zakka banda su a babura banda su a kyautar mota banda su a sadakar ‘yan mata ba a bada malaman islamiyya za su yi ta fama da yarinya su tarbiyyantar da ita su kimsa ta su gyara ta ta zama hafiza mahaddasiya kuma ake jiran mai mota ya zo shi duk ya gama gantalinsa a titi a bahi ita ya ɗauka dama abu da farko da zai ya fara bige ƙur'ani in allah da kafin wata uku ya kasar da babu bakara ali imrana rabi da rabi nisa'i ta yi nisa can dai ta yi kokari ta rike kulhu Allahu alam tara kaifa amma ya tasaaluna in an samu lokaci ta dan bude Qur'ani yara suna yi suke dan bin su haka shikenan amma alaran ma ba za a bashi ba saboda mai bayi da kuɗi so ya kamata yadda ake badawa za wasu duka haɓe ma ma'aka min alƙur'an ya kamata a rika yi bai kamata ba sai malaman islamiyya su fara tun daga makaranta har su ƙare a ɗaliban makarantar su ba su da kuɗa ya kamata wanda ya kai yaransa guda biyar ta ɗaya ta alaran ma ce kuma ana yi kan reality akwai wani mutum da ake ban labarinsa ya ban sha'awa matuƙa da gaske ta in ya tahi zai maka aure zai haɗa maka da gida da jari da kaza da komai sai maka yarinya sauran nan yana masallaci yana kakara sai wani zo a wurin da Allah wani na ga kuna daidaitawa da wani kuma kuna mutuntawa shi mai masallacin sa kenan da gina masa masallacin yace da Allah ka je ka nema min izini ina so ƴan sawanci a bani ita kuma ita kadai ta rage ka sai wannan ƴaƴansu ba sa kwantai wani sirri ne ma ko wannan fa ba sa kwantai ƴaƴansu haram ma ya je samu malam saka ga gida alhaji saka gaisa saka yi kome cewa ne ya turo ni cewa yana son wanci a taimaka ko a bashi dama su zo su zauna ita ya ce in ka amince a bashi dama ba matsala amma ita da wancan na ga din na aurar da su ba a baka ba kai na barwa lelan gida da ake gina a shi alhaji jira yake a gama aikin gidan a yi komai sai a ba yarinya da dan abin da za a kara mai na dan abin hawa da jari sai ce amma dai sai ba ni boye boye yana da aikin to lai na je na tambaya maka amma alhaji ya ce ta waje ba wani boye boye to kaga irin wannan sadakar dole ta tsone idanu mutum ya baka auren ya ya baka gida ya hada ma da dukiya ya hada maka da jari wallahi abin yi ne masu kudaden mu diwa suna nan da ƴaƴan su na sha je ka zo ne ya ce wahi me yasa ba a zuwa gidansa ka kira mu mana me yasa ba a zuwa gidansa me yasa ba a zuwa gidansa yana da ƴan mata bakwai takwas kai ma hukaci ne ya za a kana da yarinya bakwai kake zaune ka ce an zo ka fita wallahi ka zage islamiyu ka ga alaran ma da gemu da aswaki ya tsayo ka tambaya halin ka ce maka mutumin kirki ne ka ce zo ka dauki daya wallahi ban da kuɗi ban da aiki ban da kace ba problem za a baka gida ka gina masa gidan nan mai kyau da dan drabi'in ka sa masa buri kenan wata rana mota za ta shiga eh ka bashi 300 ka ce wannan ka dan fara kasuwa mu ga da kama hannun ka yake da Allah ta biyu kafin ka ji za ka gwani yazo inda aka ga hiru kamo wani ka sake bashi ta biyu kamo wani ka bashi ta uku kamo wani ka bashi ta hudu wallahi sauran uku ba wasu za'i sai kaga ana cewa wani bakin ciki zai mai da gana fara zuwa amma kana bana da su bakwai ka ajiye miliyan 70 a banki kuma yan mata bakwai ai kana da farubulan kenan ka rabar da su ka ba masu auren su jari yanzu da Allah irin waɗannan su da kan in ka ba su irin wannan yaran da jari da komai wai ba zai ga mutuncin ka ba in an kwana biyu ka zaka ya gidan ka ga me yake faruwa kame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a'a me ya faru to Allah yau mai gidan ne ya tashi ba shi da lafiya tun jiya kuma ba a yi ba abinci ba a yi kaza ba ce to ina zuwa sai ka buga waya a kawo bahun taliya a kawo bahun hinkafa a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ka ba shi kuɗin ganin likita kafin ka fita da gidan ma ya warke wanda me ya sai ya ce to waɗannan dai mun fita dai dukkan waɗannan ne idan mu sake gaya mana in reality fa wani abin ya faru wannan kuma ya tsone musu idanu to wanda ya irin wannan sadakar wala ba za ka iya kama shi ba shine kokin sahabbai ba irin wannan sadakar da muke ba don haka duk wanda zai wallahi yayi da gaske haka ake ko mu ba za ka rasa ɗaiɗai ko mutane wanda ba sun yi sai da Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi eh akwai wanda in ka ga saka ta haifar da kuɗi da kamar ba su eh dai Allah ya saka musu alkari Allah ya da alkari wasu sun gina masallatai wasu masallatan juma'a wasu sun gyara ko na masallacin da muke ciki ko yaran ka kwanan kwanan na akai kuma da kudi aka gyara kuma ana son kudin aka gyara shi wani ya gina gidan marayu wani ya taimaka wa marayu wani ya gina masallacin juma'a wani ya gina islamiyya wani ya gina makaranta waɗannan duk kuɗaɗe ne da ake barwa fi sabilillahi to irin wani ya kamata ya tsone mana idanu mu ɗauka kyakkyawan abu mu bada ina ji kwana-kwanan na a kwamitin karatu aka aiko musu kuɗi daga wata uwa duniya muka gina masallaci tun daga farko har ƙarshe kuma har yau ba na ji akwai wanda ya taɓa ganin ɗaya daga cikinsu ɗaya daga cikinsu ba taɓa ganin mu ba kawai an ɗora karatu a group za su bi in an ɗora za su bi ƙarhe dai zai ga cewa sun ba da an yaudare su sun ba da bukata ba ta biya ba aka tattauna da su ya za a yi suna da bukatar a gina musu masallaci amma a gurin da ba za su iya ginawa ba aka zaɓi ɗaya daga cikin ɗauyukan garin nan aka gina musu masallaci tun daga farko har ƙarshe kuma standard masallaci amma faɗi sunan ku suka ce a'a sai dai mun haɗu a lahira in Allah da aji to haka ake to idan wani zai tsallako daga wata uwa duniya ya ce gashi to ya kamata mu da muke garin mu kuma wallahi za mu iya yi da kaɗan ne za a lega akawun ɗin ko babu ajiya a cikinta kaɗan ne wala akwai ajiya wani ya aji zai yi kaza wani ya aji zai yi kaza wani ya aji zai yi kaza na sha faɗa abin da yake wahal da mu a cikin rayuwa ba basic bane ba ba necessity bane ba abin da yake wahal da mu ba abin da muke da bukata bane dole yake ba mu wahala ba abin da sai da shi bane rayuwa za ta yake ba mu wahala leisure da luxury sune suke ba mu wahala da iyayenmu in ka baka duba duk fadin garin ya kasar da mota a garin da ke za ta fi guda goma ko ashirin amma an rayu kuma an yi arziki kuma an san da arziki din abincin da ake ci kai ka san da arziki a ciki a ci zuma a ci zabuwa a ci kaza a ci rago da Allah mutum ne zai ke yanka rago ya ce naman miya ne kuma an yi arzikin ada kuma an ajiye a cikin gidajen iyaka abin da ya sani za a je masallaci a ɗauko bulo ko a yi tubali ko a yi bulo a yaɗe ne ya yi maganin bullet ya yi maganin zafi ya yi maganin rana kuma ya maka sebo da aka aka ta haifu bukata a jihunsa da kuɗi ba abin da zai da shi in ya samu riga biyu ta ije shi riga uku ta ije shi amma wani wani kai leka akwatinsa ko ruwa batta sai ga gaya fa set talatin set arba'in set hamsin yasa nake ce abin da yake ba mu wahala luxury ne ba na necessity ba yana adahi zai sai mota ka saya ya sake wani alahi zai cika miliyan a canja masa zai cika miliyan a canja masa sai canja sau ahirin kan yi ritaya wannan canjin da kake ta yi ka duk wata katuwar balbo man irin tada mai kwari wadda komai yana tada ka sai dai kawai a dan goga gurin ko a yi gaba amma ka duba fallaliyar mota kana tafiya kamar roba in ta samu da habara hikina hika da ana cewa ta yi damage so mu canza daga wani abin da yake bai da amfani mu da shi gurbin da yake da amfani sai su ce wasu da kuna bi fuduli amwalihi suna sadaka da zarar dukiyar da suke samu manzo Allah ya karanta musu waɗannan abubuwa shine muka ce ita kanta sadaka kenan kashi biyu ce akwai madiya wadda madarar abin za a bada akwai kuma wadda ma'ana ce kamar tasbihi ba ganin ta za a yi ba takbiri ba ganin ta za ta ba in mutum zo sami kai a nan gurin me kake kace wallahi ina tasbihi ne guda nawa kai guda kare ce ban ga ko ɗaya ba kuma baka yi bace nan din bai gani ba an yi ma'anawiya ce ita kanta ma'anawiya din sadakar ma'anawiya kashi biyu ce akwai lazima ko sai mata qasira akwai muta'addiya akwai wanda in kai sadakar amfanin ta iya karan kanka zai zauna ba inda zai ji shi in kace subhanallahi da kai rada ku mora in kace alhamdulillah akwai wani zai higo ciki Allahu akbar la ilaha illa Allah wannan duka ladan kai za a ciki a rubuta ba amma wani yana zaune sai kace masa da wannan asara muka Allah ka yi tasbihi man ko guda goma ne sai ce subhanallah yanzu amrun bil ma'ruf ne ko yanzu wannan amrun bil ma'ruf an zama Allah ce masa sadaka ne amma mutaaddiya ce ko lazima amfanin kai kadai shafa ko haddashi kai din da kai umarni da kyakkyawan aiki kana da lada shi din da ya aikata yana da lada yasa suka ce amru bil ma'ruf sadaka ce amma muta'addiya wa haka nan nahyin anil munkar mutum ya samu kuɗi zai je ya shagiya sai kace da Allah kai hakuri yau dai ka hakura giyan nan kar a shata ai kaza ai kaza ai kaza kadan da labin sai ya daina wannan daina wanda yayi amfanin kai dai zai wa ku hada shi zai amfane shi zai amfane ka zaka samu lada zai samu alada wa fi buqi ahadikum sadaqa mu'amala ta aure lazima ta ko mutaaddiya amfanin sadaka ce mutaaddiya ko lazima lazima kai kadai kake mora mutaaddiya ce idan mutum ya mu'amala aure da shi da matarsa shi zai ji dadi matar za ta ji dadi za a rubuta masa lada za a rubuta masa lada watakil yayi tsarin da ake nema ko Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana aka samu da dan ya zamanto mai amfani ya amfanar da al'umma ya ni'imantar da al'umma ya tsare al'umma sharri amfanin iyalan kai da yasa suka ce manzon Allah sai ya raba su a biyu na farko wanda iyaka amfanin zai takaitu ga mutum kashi na biyu wanda amfanin zai tsallaka zuwa ga al'umma kuma hikima ta manzon Allah sai ya kawo su wannan sai wannan kuma kwarewa ce ta wajen karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa to ko lokacin kara bada bayani karba nan ba wan abin da yake da dangantaka da hina goma ne a'a masu dangantaka hada su a guri daya masu dangantaka hada su a guri daya masu dangantaka hada su a guri daya kaga yanzu manzon Allah ya hada maka wanda amfanin sa yake takaituwa ga mutum sai ka su guri daya wanda amfanin sa yake shafar al'umma su ma sai ka su guri daya kuma dukkanin su sadaka ne kuma hadda mai kama da bonus garabasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya nuna mana halascin yin qiyas kuma a daidai lokacin ya nuna mana halascin tambayar malami idan ana da ruhu idan malami ya abu ya baka mamaki ya abu ka ja tsallake hankalinka ya abu ka kasa fahimta ya abu kake karin haske ana tambayar malami da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi bubi ahadukum sadaqa mu'amala da matar ɗayan kuma akwai lada abin ya ba su mamaki kaga saura ai duk su tambaya ba sai suka tambayi manzon Allah ce kai bai ce masa kai bana sallai na hankali sai musu bayani kuma bayanin da su gane kuma sai musu da qiyas dan haka ka zo kana magana a cikin usulul fiqh kana neman hijjiyatul qiyas ya aka yi qiyas yake zama hujja an samu daidaikun hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mu qiyas da kaza da kaza to yanzu kenan yayi qiyasi da mu'amala a bariki da mu'amala a gidan aure ko sai biyan sha'awa ce in kun yadda sautan tabariki akwai zunubi da zu da mutunci wannan ko akwai lada akwai kare mutunci fa kadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun riwayar da Ahmad ibn Hanbal ya kawo ko ɗaya daga cikin riwayoyi wannan garabasar da aka bada masu kuɗi su ma sun dauka ba ba su a baya ba da suka ji cewa tasbihi sadaka ne yana ciniki yana subhanallah da kwanto ba daga haje subhanallah subhanallah subhanallah da dan qur'anin sa yana takara da littafinsa yana bi kamar manya-manyan kasuwanni ka shiga a kano sai ka tada aron ma yana zaune a kofar shagonsa da ciniki ya daga haibu da ƙur'ani tabarakan da zibi ya da hilmul ko huwa ala kulli shay'in qadir ya linka ta sau biyu yana neman kuɗi kuma yana tara lada goma goma goma goma bi kulli harfi haka ake rayuwa in aka wuce ga suna jan sarbi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar yayi ciniki ya kirgari ba ya ce alhamdulillah a bahi lada ya kashe ya ji daɗi ya ce alhamdulillah a bahi lada ya yi sadaka a bahi lada so masu kuɗi da suka ji sun waye suka ɗauka mu ma a yi subhanallah dai mai matsala a ciki alhamdulillah mai matsala allahu akbar mai matsala la ilaha illallah mai matsala sai suka yi masu talaka ya suka dawo manzon Allah abun da ka faɗa sun ji kuma sun yi za ka ƙaro wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da za ka faɗa za su iya tare da ku sai ka zalika fadlullahi yautahi mai yasha yace wannan falalar Allah ce yana ba wanda yake so da haka a rayuwa dole wani yana tsaura wani some people are more opportune than others haka suke cewa waɗansu mutanen sun fi dace akan waɗansu mutanen sai a zuba ku tare amma ya ga wani ya maka fintin kau ya je ya dawo ya koma ya dawo kai baka karasa ba haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwa ba yadda za a yi to kenan yanzu ladabin shine kai talaka kada ka zame kuɗi ya fi ka duk wata kofa da za ka shigo da ayyukan da za ka kama ta kai kai mai kuɗi karka da talaka ya kama ka an baka shawa to karka yadda ya kama ka da haka idan ya kwana yana sallah kai kwana kana sadaka ko ba haka bane in yace Allahu akbar kai kuma dauki bahun mana ka kwamma sannan kira kwan kwan kwan kwan an bude ka bada dubu ɗari wannan ba su ba siyo fa dube gidan da ka buga mai daga dare ka ba shi dubu ɗari wala da ya mace ta kwana za su yi suna budget a sa to a karɓar rayu su shigo saboda haka yanzu suna kirga kuɗi suna budget suna sa maka albarka in ka gama raban kai ma zo ka ƙara taka sallar cikin dare haka hajji kokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke irin wannan in dare bahun suke rabawa a ajiye bahun dabino bahun inabi bahun zabibi a bayan gidanka kana buɗe masallacin azaba ka ji rigiza bahu ya faɗi ina bahu rigizar da ake faɗa ya zaki sai ka kai gida ka jingine ka nanna da kaure ya ruhu sai kuma ka tafi masallaci a yanzu duk gaggawa da ake koda neman zai ruhu ka ga an ajiye maka bahun hinkafa har gonaki da taliya da makaroni ina ga ko za ka raka raka da za ka adara in kamar da kake ka dawo za ka yi mamaki mutane suna tsintar abin da duk ba a tsinta akwai lokacin da sai fiya wata leda ina tafiya gida kawai da ta tsinki a kasa ina gana kusa da gida ta abin dare fa ina ce bara in je in dauko to kwano sai in kwashe wannan kawai da na suka rufe muke lalace ya dan zaɗi masu kyan kawai riko ledar ya ce samanin ko ruwa na ne ya ce a'a wala da zai zuba duk masu kenya za a yabar marasa kyan kuma ya tau a'a to kaga kenan duk wani abu da ka sayar da muhimmanci in yazo hannun ka nan naga shi ka adana shi sai ka nemi abin da za ka nema a ciki kusan dai wannan shine abin da yazo cikin kwakwalwa ta dangane da darussan da suke cikin hadisi din ubangiji Allah madaukakin sarki albarkace mai ba mu damar aikata abin da yake na alkhairi a cikin wanda muka fahimta abin da muka faɗa bisa kuskure ba da ganganci bane ubangiji Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin kafin tambayo insha Allah ranar Laraba da karfe 11 makaranta da girma da kowa ya gina za a buɗe ta kuma a wannan ranar ta laraba ɗin insha Allah wanda suka samu dama sai su iya kewaya don sawa idan su albarkaci da kuma sa albarka da addu'a a gurin insha Allah ana gayyatar kowa da kowa ranar laraba karfe goma sha ɗaya ubangiji Allah nuna jagora Allah ya tabbatar da alkhairi abinda za a yi a ciki ubangiji Allah ya sa a fara a nasara Allah ya sa a bari a cikin nasara Allah ya sa da mun zo sanadiyar ci gaban mu da ci gaban garin mu da ci gaban addinin mu baki daya Allah madaukakin sarki ya mana jagora